بسم الله الرحمن الرحيم والفعل معروف بقد والسين وتاء تأنيث مع التسكين وتا فعلت مطلقا كجئت لي والنون وليقف علن وافعلي والحرف لم يصلح له العلامة والحرف لم يصلح له العلامة له علامة بله العلامة والحرف لم يصلح له علامة إلا انتفاء قبوله العلامة
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan rana ta litinin wannan darasi shine na uku kenan ko a cikin wannan manzuma mai albarka mai suna ad-durarul bahiyya ta al-amriti nazmul ajir rumiya rahimahullahu ta'ala da ya rubuta domin waƙe littafin nahau na al-ajir rumiya wanda ashirin ga watan zulhijja hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1441 wanda ya daidai da tara ga watan takwas miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam shekara ta 2020 in ba manta ba muna babe na farko babul kalami bayan gabatuwar ta'arifin abinda ake nufi da al-kalam a wurin malaman nahau sai ya shiga bayani akan karkasuwar kalma sai ya takasu kashi uku suna fi'ili harafi sannan sai ya shiga bayani akan alamomin kowanne daga cikinsu saboda komai da alamarsa zai iya bayyana a ƙarara a ganshi ba tare da an samu wata matsala ba domin ji alamomin suna ko? فالاسم بالتنوين والخفض عرف وحرف خفض وبلام وألف سوني علامو من سونا ديكاو أكوي التنوين أكوي الخفض أكوي حرف خفض أكوي لام وألف alama hudu ya ambata wanda dai mun gabatar da sharhi akan wannan to zai shiga bayani akan fi'ili wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini وتاء تأنيث مع التسكين يتي والفعل شيكما فعل معروف أنا سننسى بقت دا علامة شغقت duk kalmar da ka ga ta zo baya gare ta sai aka samu wata kalma to wannan kalma fi'ili ce na misali faɗin Allah maɗaukin sarki ƙwari sami Allahu ƙaular lati tujadiluka fi zaujiha ƙad kinan sami'a fi'ili ne kuma fi'ilun ne madin haka akwai faɗin Allah ta'ala ƙwari aflahal mu'minun kenan aflaha menene saboda ƙad haka ta shiga ga fi'ili mudari ina misali qad ya'lamu Allahu allazi qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum ya'lamu kinan qad tana shiga akan kowane fi'ili in dai banda fi'ilu amri tana shiga akan madi tana shiga akan mudari kuma takan fa'idantar da at-tahqiq aukuwar tabbacin aukuwar abin da zai biyo bayanta da Allah ya ce qad aflahal mu'min to ba shakka bane tabbas ne mu'mine sun rabauta mu'mine sun rabauta saboda haka qad ba ta shiga ga suna ba za ka ce qad hal ba qad fi qad ila qad min sai dai fi'il fi'ilin ma muka ce ko dai almudari ko almadi wasini haka ko kalma ta shiga a sinin ta shiga gare ta shi ma wannan alama ce ta ne ta cewa kalman nan fi'ili ce domin sinin ba ta shiga ga harafi ba ta shiga ga suna sai dai mi fi'ili kamar kalla sa ya'lamuna ya'lamuna menene saboda sa saboda ko kuma sayaqulu sufaha'u yaqulu menene saboda me saboda sa to tana fa'idatar da at-tanfis mana at-tanfis shine aukuwar abu nan gaba kaɗan ko da nisa nan gaba da nisa eh nan gaba da nesa kenan at-tanfis saboda haka in ka ce sa'azahabu zan tafi to ba yanzu ba ba yanzu ba in ka gaban tafi ba yanzu to karka zarge ni karka ce a to ya ka ce zaka tafi ko baka tafi sai in ce ma ai sa ne ce sa ko ba shakka bane eh dan shi Bahaushe yana kawo ta a matsayin shakka a in ka ce sa'azahabu tabbas din zaka tafi sai dai ba yanzu to akwai saufa ƴan uwarta da bai kawo ba wanda shi sahibul matni ya kawo ta ko bai kawo ta ba wal fi'lu yu'rafu bi qat was-sin wa sawfa to kaga bai kawo ta ba ita kuma tana da alamomi kamar mi kalla sawfa ta'lamuna wala sawfa yu'tika fatarda ita kuma takan fa'idantar da taswifu aukuwar abu nan gaba kaɗan wanda bai kai nisan nasinin ba in ka ce saufa a zahabu zan tafi ba yanzu ba amma cikin ƙanƙanin lokaci amma sa'a zahabu zan tafi nan gaba da ɗan nisa kaɗan ta shi ne bambancinsu nasinin yana ɗan da nisa nisan aukuwa amma na saufa kusa yake nasinin shi ne yawwa at-tanfis kenan na saufa shi kuma at-taswif saufa saufa eh at-taswif to duk waɗanga alamomi ne nami to sai dai sa ba ka shiga ga fi'ili madi fi'ilun madi ba ka ce sa zahaba sa ƙara eh ba ta shiga sai dai gani alfa'ilun mudari a nan ne kawai sinin sinin take shiga muna fatar mun fahimta saboda haka ba za ka kawo sinin kuma ka kawo fi'ili madi a bayanta a a tana biyuwa ne bayan alfa'ilu al-mudari haka ita ma sauka don dama duk aikinsu ɗaya ba ka cewa saufa zahaba saufa qara'atu to wannan ba larabci kake yi ba eh sai dai kace saufa aqra'u saufa azhabu ta uku wata ta'anithin ma'a taskini cikin alamomin fi'ili akwai ta'u ta'anis amma da sharadi in an mata sukunu in ta zo da sukunu ta'un din kenan banda al-mutaharrika banda ta'un din da adda wasali ta'un mai sukuni na misalin ta iqtarabat as-sa'atu idza zulzilat al-ard to shi nuni akan cewa iqtaraba fi'ili ne saboda me ta'un as-sakin zulzila fi'ili ne saboda me ta'un as-sakin ko irin tabbat yada ita kuma sharaɗinta ba ta shiga ga fi'ili ko ne iri sai mazi sai alfi'ilul mazi eh ta uttanis ba ta shiga ga mudari eh ba ta shiga ga fi'ilu amri sai dai ga ga alfi'ilu al mazi saboda haka in ka ce hindun zahabat hindu ta tafi kaga zahaba a hindun mubtada ne ismun ne marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahira ala akhirih ظهر فعل ماض مبني على الفتح لا على السكون على الفتح لا محل له من الإعراب إيه؟ وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي والتاء علامة التأنيث مبنية ومبني على السكون لا محل لها من الإعراب إيه سكت والجملة من الفعل وما بعده هو فاعله في محل رفع خبر لهند to haka za ka yi li'irabinsa wata fa'alta matulakan ka ji ita ne hakanan ta fa'alta kishiyan waccan da aka ambata ta ma'ar taskini da ya ambata to akwai ta fa'alta ma'ana mai wasali mutulakan kuma kowace iri da mai wasali sama da mai rufu'a da mai wasali ƙasa shine ma'anan mutulaka misali kamar ka ce ka ji itali ka zo don ni kana iya cewa ji itu sai kai mata zamma kana iya cewa ji iti anti ji iti ke zo to shine ma'anan mutulaka ji ita kace ko ji itu kace ko ji ita kace to duk kalmar da kaga irin wannan ta'un ta shigo ta, to kai hukunci akan cewa wannan kalma fi'ili ce kai hukunci akan cewa wannan kalma fi'ili ce ina misalin sa a Qur'ani hmm hmm waji'tuka kaga waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin suratul naml to ina wani akawo na na ta ta ba tu ba hmm wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta to akwai na ti eh eh innaki kunti min al-khati'in kunti kaga muna da tu muna da ta muna da ti kenan kunti kuntin na ya nuni akan me fi'ili ne fa'alta fa'ala kenan fi'ili ne ji'tu ji'in nan fi'ili ne kuma dukkaninsu madiyai ne don dama mun ce ba ta shiga gani da fi'ili mazari ba ta shiga mele rabin kaji italy ka kafin din nan me mahallinta mm me mahallin kafin habab ya za a yi ta zama kabar kai ku kafin din nan ismiya ce ma'anarta mislu mislu ji italy saboda haka tana matsayin mubtada tana matsayin mubtada ji mele rabinsa fi'ilun madin mabniyun ala sukuni لاتصاله بضمير الفاعل وضمير الفاعل بارز متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل يكتي لي جار ومجرور كو لي حرف جر مبني على الكسر وياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مجرور بلي والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر لك التي بمعنى مثل ايه والنون والياء fif'alanna waf'ali haka cikin alamomin fi'ili akwai nunu taukidi akwai ya'ul mukhataba nunu taukidi kashi biyu ce akwai as-saqila ina misalin as-saqila a Qur'ani nunu taukidi eh inna ba nunu taukidi ba ce nunu taukidi wadda ke cikin fi'ili ثم لتسألن sai ta ke kira nuna tauki latus'alunna to musaqqala kenan wa aina al-mukhaffafa hmm la nasfa'an bin nasiya la nasfa'an bin nasiya nuna tawkid la nasfa'an bin nasiya nuna taukidi ce amma al-mukhaffafa shine ma'ana al-mukhaffafa din ha na'am ta ƙarshe ta ƙarshe wannan ai nunul fa'il ce nunul jam'i ce ta fa'il to kowace iri ta zo ƙarshen fi'ili alama ce wadda ke nuni akan wannan kalma fi'ili ce ana fatar ana fatar an fahimta yawo sannan tana shigan fi'ilu amrin kamar izhabanna tana shiga fi'ili al-fi'l al-mudari la tazhabanna la tarkabunna tabaqan an tabaqin amma ba ta shiga ga wani fi'ili hmm? ba ta shiga fi'ili ba ba ka cewa zahabna eh ƙwara anna ba za ka faɗi haka ba hmm? ka ce zahaban ta ba kai larabci ba zahaban kawai ba ga larabci ba ai da mukhaffafa da musaqqala duk aikin su guda duk inda mukhaffafa ke shiga to jaiz ka shigar da musaqqala duk inda musaqqala ke shiga jaiz ka shigar da mukhaffafa duka ma'anar su at-tawkid karfafa zancen karfafa shi fi'ilin cewa zai au zai tabbata inna tabbatuwa ne in kuma na koruwa ne zai koru eh a akwai bambanci ita mu kafafa daure ta zaka yi la nasfa'an an kaga an daure ta ita kuma waccan zaka tabbatar da haraka gare ta la tarkabunna dole ka ce na ba la tarkabunna eh to wannan sai ka tambayi malaman tajwidi sai ka tambayi malaman da jiwidi ai duk nunin mushaddada dole ai mata gunna ya she labudda wannan wajibi ne la tarkabunna qabaqan an qabaq dole ne kai mata gunna ba wai sai nuna taukidi ba kawai kamar misali yace waliya haka akwai ya'ul mukhataba ya'ul ta mukhataba saboda haka fi'ilin da ke cikin al-af'alul khamsa taf'alina sai kake son ka mai da shi amri taf'alina mudari'i ne kina aikata kaza to sai kace son ka ce aikata kaza to sai ka shafe nunin din sai ka shigar da ya'ul mukhataba sai ka ce me if ali if ali izhabi ina misalin sa a qur'ani uqnuti uqnuti li rabbiki uqnuti li rabbiki warka'i ma'ar raki'in warka'i ma'ar raki'in to sai ka ce if alanna if alanna anan fi'ilu amrin ne amma mabni na alal fathi litisalihi bi nuni tawkid al-thaqila a al-thaqila wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta wa nunu tawkid mabniun ala al-fath la mahalla laha min al-i'rab laysa laha mahall ba ta da mahalli if'ali kaga akwai ya'un ƙarshe to shine ma'anar waliya ai waliya'i sai shafi hamza saboda wazani if'ali kaza ki aikata kaza me ne rabi if'ali if'ali me ne rabin sa eh eh me ne rabin sa lerabi cikakke madin kuma subhanallah mudari'un kuma nike da manga fa'ilu amrin aha mabniyun a a fi'lu amrin mabniyun mhm mhm ina fata take ala sukun eh wa aina sukun hmm a duba da kyau if'ali izhabi ikra'i ijlisina alal kasara to ci gaba eh wanda ya kamata ya za a sami kowa ya kokari ya rubuta shi if ali kawai za ka rubuta lairabinsa tun da na yi muku sauran ko na yi na ji'itu liya na yi na if alanna ba biyu ne ba su kuma sai a bar muku guda da ba uku ne saboda haka da wayanda suka zo karatu da wayanda ma ba su zo ba kowa ya kokari ya rubuta li'rabin if ali if ali kawai ba sai ka sa wawan ma dama wawan wawul adafi ce ba sai ka amma if ali fi'ilin kawai ya ake li'rabin sa to wannan alama nawa ya ambata ta fi'ili na farko ya ambaci qat na biyu asin ya cire saufa bai kawo ta ba na uku ta'adis as-sakina ta hudu ta'ul fi'ili eh ta'ul fa'il ba ta'ul fi'ili ba ta'ul fa'ili aha kamar ka ce fa'alta ko shi yasa yace wa ta fa'alta kaka yace fa'altu fa'alti duk ɗaya ne shine ma'anar mutlaqan sai baka misali ka je italy na biyar wannuni attauke alkhafifa au asakila na shida waliya ma'ana ya'ul mukhataba eh ni mai mulha yace akan alamar sunaye suna mulhatul i'rab fi'ili fi'ili mi mai mulha ya ce kan fi'ili alamomin fi'ili ba tufa ba tufa ai ba mu kai aiki ba mulhatul i'rab yana cewa wal fi'lu ma yadkhulu qat was-sin alayhi mislu bana aw yabin أو لهقته تاء من يحدث كقولهم في ليس لست أنفس أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل ومثله دخل وانبسط وشرب وكل eh ba wanda ya haddace mulha anan mulhatul i'rab gyara takardunta ya ce walfi'il shi kuma bari mu ji nawa ya kawo walfi'ilu fi'ili yu'rafu biqat wasin haka ana gane shi da sin alaihi akansa hmm kamar ka ce bana aw yabin mislu bana aw yabin bana aw yabin wannan ne muka bayani akan karkasuwar abin nan fi'il ma'ana kana iya cewa misali kadi bana kadi yabin sai yabin zaka iya fada aw lahiqathu ta'u man yuhaddisu ko kuma ta'u man yuhaddisu ta zo karshen sa ko shine abinda al'amuri ke cewa ku bude masa mana yake cewa a mai da hankali a bar shi mabuɗe wata fa'alta mutlaƙan ka ji itali to shi ne abin da shi al'imam al-hariri yake faɗa aulahi ƙatuhu ta'uman yi haddisu ta'un ta mai magana in ka ce fa'altu ni an gane sai in ka ce fa'alti ke fa'alta kai sai ce ka ƙaunihim fi laisa lastu an fusu lastu an fusu ba na tudda yawo lastu kaga akwai ta'u aukana amran zashti kaƙin na hau in kuma zai iya zama wa fi'lu amrin da sharaɗi ya zamo al-mushtaq min gairi in ka ce kul daga alƙaunu ne in ka ce idrib daga addarbu ne ka ce izhab daga zahaba ne azhab daga azhab ne saboda haka fi'lu amrin dole ne ya zama mushtaq sai yake cewa mithlu kamar nahwu qul wa misluhu misalin sa akwai udkhul ka shiga wambasit ka yalwata ka fadada bi ma'ana wasi washrab ka sha abin sha wa kul ka ci abin shi to dan malikuwa eh cikin albiya me yake cewa bi ta fa'alta wa a tatuwa ya fa'ali wa nuni aqbilanna fi'ilun yanjali wa nuni aqbilanna fi'ilun yanjali bi ta fa'alta wa a tatuwa ya fa'ali ruwan ya dawo sake ruhewa ɗai yake cewa siwahu mal harfuka hal wa fi wa lam فعل مضارع يلي لم كيشم ابن مالك ويكو كومي وكو هذا شيء والله المستعان الله يشي بكو رحمه بتفعلت انا غاني فعلي ده تفعلت shine wagga da al'amuri yake fada wa ma fa'alta mutulakan ka ji itali wa'atat bi ma'ana ta'ut ta'anis alama bi ke wa yaf'ali da ya'ul muhadaba wa nuni aqbilan na fi'ilun yanjali nuna tawkid ke siwahu mal harfuka hal wa fi walan banda su akwai irin su sai harafi akwai harafi na yana bayani akan harufa ne kamar ka ce hal harafi ne fi harafi ne lam shi ma harafi ne harufa ne ko sai ka cewa fi'ilun mudari'un yali lam kayasham alamar da ke sa a gane fi'ili mudari shine lam ta biyo baya gare shi duk fi'ilin da kaga lam ta biyo baya gare shi to fi'ilin nan mudari ne duk fi'ilin da kaga ta ta'anis ko ta'un fa'il ta zo ƙarshensa to wannan fi'ili madi ne duk fi'ilin da kaga ƙarshensa ya zo da ya'ul mukhataba kuma yana nuni akan umarni nema shi ma yawa to al-imamu suyuti wa al-farida a ƙara yi sama eh wanda bai kawo al-khulasa ba kaga ba a magana al-farida gare ko shi kuma yana cewa wal fi'lu ma dara'a wal fi'lu ma dara'a bis-sin wa lam wa ta'i unsa wa ta'i unsa ko haka baitin yake wa ta'i unsa sakanat wa ta'i unsa sakanat ka'am والأمر ما يفهم منه الطلب والأمر ما يفهم منه الطلب ما أقب لياء من من تخاطب shi kuma abin da ya faɗa a baiti biyu ke wal fi'lu ma dara'a bis-sini wa lam ma dara'a bis-sini wa lam وتاء أنثى وتاء أنثى سكنت تعم والأمر ما يفهم منه الطلب مع قبول ياء من تخاطب shi kuma ya ce fi'ili mudari alamar da ke sa a gane shi sa wanda mun faɗa a ɗazu in kaga sa bayan kalma to fi'ilin nan mudari ne walam da kuma lam kamar yadda dan malik ya ambata sannan yace wa ta'i'un sa sakanat ka haka in kaga ta'u ta'anif shine ta'u ta'u unsa shi kuma sai yace ta'u unsa bai ce ma taskini ba bai ce wa yaf'ali ba eh ne bai ce kamar yadda dan malik ya ambata ba wa'atat shi dan malik cewa kawai yayi wa'atat bi ta fa'alta wa'atat shi kuma yace wa ta'i unsa unsa amma sakanat shine shar'i do akwai ta utanis ba sakina ba sai ce ka'am kamar ka ce ammatil barakatu albarka ai ta ga mai kowa da kowa to fi'lu amrin wa yace wal amru ma yufhamu minhu talab fi'ili amri shine wanda ana fahimtar ana neman ka zo da wani abu shi yake nufi da ni fi'ilu amri amma sharadi ne na farko ke kun ga shi alhariri sai ce ba haka ya kawo ko aukana amran zashtiqaqin na hauke shi zastiqaqin ya kawo ya zama mushtaq yanzu mun samu na biyu ya fa'idantar da umarni to ga na uku ma aqabuli ya iman tukhatib kuma yanzu in ka samu ya'ul mukhataba wanda muka bada aiki a kansa if'ali yana karba to wannan shine ba sai an shiga abdurratul yatima ba ko za a dan leka eh kun san na hausa yana yana mukarana hmm kun ga da muna mukarana abubuwa na ƙara fitowa ko nan babu kaza can akwai sai a hada yanzu nan kaga shi akwai abubuwan da bai kawo ba mun leka dan malik al-khulasa mun ɗebo abubuwa mun leka mulha ita ce alfiya ai alkhulasa mun leƙa mulhatul i'rab mun leƙa alfarida ta al-imam as-suyuti wanda ita yayi ta ne don yayi gyare-gyare kan kurakuran da suka zo cikin alfiya ta dan malik kamar yadda ya faɗa a muqaddima fa'iqatan alfiya ta bin maliki li kauniha wadihatal masali azwa dai karshe babban fa'ida ta farko da farida ta fi shi ne ita ta fi sauƙin mashiga hanyoyinta a fili suke shi yasa ya ce ta yi ta ɗan maliku kamar da shi ma ɗan malik ya ce ta fi ta ɗan ibnu mu'udi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyya ta bin mu'udi haka ɗan malik ya faɗa shi kuma asiyuti jalaluddin suyuti da yazo sai ce fa'iqatan alfiyya ta bin malik likauni hawa biha tal masalik sai an ga samu wani shi kuma shi ko yace ta haida ta haita su ali ali al-ajhuri eh shi ma rubuta alfiya al-ajhuri yace alfiya sa duk ta ta tsara ta dan maliku ta tsara ta dan mawdi ta tsara ta asiyuti to haka abin yake eh duk sanda kai aiki wani yazo sai ka ga abin da ya kamata ka akwai abubuwan da da yawa babu cikin alfiya dan malik amma in ka koma alfarida sai ka gansu wanda dan malik bai magana akan su kama almansubu ala tawassu maf'ulun bihi ala tawassu المفعول على التوسع مدد المفعول به dan malik bai magana akan sa ba amma al-imam suyudi ya kullaba ne akwai al-mawsulul harafi dan malik bai magana akan sa amma a farida to haka haka al-khat rubutu bai magana akan rubutu ba amma al-imam suyuti babi ya kulla sukutun to wannan shine to kai ma zaka iya tasowa ka ce ga taka alfiyar da ta ita su ba rufe kofa ba a samu dalibi mai himma shi ma ya ce tashi ta fi ta ɗan motsi dama shi an na farko ta fi ta ɗan maliku shi ke bi masa ta fi ta alimamu suyudi ta fi ta al'aliyu al'ujuhuri sau da haka tashi shi kuma duk ta cire mata su sai shi faɗi dalili ko? والحرف لم يصلح له علامه illantifa qabulihi alama to shi harafi bai da saukin bai da wahalar ganewa zaka iya fahimta sa cikin sauki shine yace lam yasluhu lahu alama shi babu wata alama da ta kyautatu a dora masa cikin alamomin suna ko fi'ili duk alamomin nan da muka faɗa na suna in ka dora su a harafi ba zai ɗauka ba in ka ɗauko alamomin fi'ili in ka ɗora su a kansa ba zai ɗauka ba sai dai alama ƙwaya ɗaya illantifa ƙabulihil alama sai dai koruwar alamat ita alamarsa koruwar alama ashe yana da alama me alama harafi rashin alama eh alamatul harfi sai ka ce adamul alama shi kenan bi ma'anar alama alamatul fi'ili wal ism duk wata alama ta suna ko ta fi'ili harafi bai daukar ta shi yasa al-hariri ya faɗi haka wal harfu ma laysat lahu alama harafi ba shi da wata alama ana fahimtar abubuwa zakyau yanzu mun ji kashe-kashen abin nan saboda haka a haddace in an je tufa da an ce mi al'amari ɗi ya faɗa ba sai ka tsaya kana wani eh kana wani takadimi da ta'khiri ba kana ta'ta'u a ce ka kawo fi'ili ka kawo suna to ba buƙatar wannan tunda wancan mun ce a haddace ko abin da yasa ba mu shiga at-tuhufa ba saboda ba mu shiga mu shiga fi'ili da mun shiga fi'ili to can ma za mu leƙa mu mu kwaso amma yanzu mun je tuhufa muna da damar mu ce to mi al'amari ya faɗa akan to kaga baiti ne guda biyu sai ka haddace su wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini wa ta'i ta'lif ma'a taskini wa ta fa'alta mutlaqan ka ji'ta li wa nuni wal yafi alanna wa fa'al kenan ka haddace ka gama da fi'ili to wannan shine babu annahul wadih ba alamar suna ba alamar fi'i to shi kuma abin kana son ka fahimce shi yi kokari ka san alamarsa shi yasa da ka rike alamar abu za ka san shi duk yadda za a zo a yi ma ta'arifin mutum amma cikin ta'arifin kwata-kwata babu alamarsa kuma baka taba ganin sa ba in ka gan shi za ka iya gane shi misali a ce ma dan wane ne jikan wane an haife shi gari kaza a lokaci kaza ya rayu gari kaza ya yi karatu da kaza da kaza duka aka yi ma ta'arifinsa amma alamarsa ko ɗaya ba a gaya ma ba ba a ce ma dogo ne ko gajere ko fari ko waye komi ba faɗa ba sai ka haɗu da shi sama hanya za ka fahimce shi amma inda alamarsa an ga gaya maka fa zai iya yiwa ka gane shi idan an faɗa maka alamar abu ko baka taɓa ganinsa ba to akwai yiwuwar in ka gan shi in dai baka manta alamomin baka iya gane shi ai ga siffofin shi ga yadda yake ga yadda yake kaza kaza kaza kaza misali kila gurmu ne cikin tarifin ba gaya ma gurmu na ba sai ka ga mutum na gurmunta ba ka gane shi to shine fa'idar wa'annan littattafai akan waɗancan su ba sa kawo alamomi suna dai kawo maka ƙa'ida shi ne tarihi sai a kawo maka misali ko misalin ma sai sun ka kau da kai a kan alƙur'ani da hadisai sai suka yi ta ƙara larabci kuma larabcin ma nasu na zamani ba su kawo abayatu na laraba ba in wannan yana da wahala to kaga ya kamata su dinga kawo misalai na ƙur'ani saboda su ƙulla alaƙa ɗalibi da ni ɗalibin larabci kamar da suna fahimtar wani in yana karatun larabci to shi bai da alaka da qur'ani wanda kuma kuskure Allah ramma ya yi kowa kusanci ga larabci malamin larabci ya fi kowa kusanci da alqur'ani to amma wani shi da zaune yana karatun lugha sai ya dauka qur'ani ba nashi bane ba ma sai ya haddace shi kuma a ramma sai ya dauka ba dole sai ya iya li'arabi to duk wannan kuskure qur'anan arabiyyan an kace arabiyyan ka fahimci lafazin to ka gani Allah ya taimaka to za mu tsaya nan wani sati sai a fara shiga babi babu al'irabi sai a yi kokari a yi mana al'irabin if ali if ali shi mun ka bada aiki eh kowa ya rubuta da takarda amma ba da fensil ba da biro na kuma ba guntuwar takarda ba na harfin jarrin kuma mun yi magana harfin jarra nan to to kawo misali
wani yayi
to yana harfi jarrin guda biyu a ciki man harafin jarra ce cikin harfin jarra akwai man ka ji wata shibuwa ko man anan suna ce ba harafi ce ismul mausul ce wal yaminu ala man ankara ay alal ladhi man din nan ma'anar ta allazi ismul mawsul ne allazi ankara saboda haka ala ita da ya harafi jarra ai ta yi jarra ne akan man din saboda tana suna ba wai don man sunata ala sunata ba ai harafi bai shiga kan harafi duk ka'ida da kaji an faɗa duk abin da za ka kawo to ba zai saba mata ba bisa ilimi aka gina na hau shi tun da ya ga ala harafi to ga kuma man kuma mu min mun kace min min hurufil jami Allah ya kira eh da man a'a wai ga ala ga man min ta yabba matsayin man shi a rikicin da ya samu shi kenan ko na'am
game da fi'ili eh an ce lam ana sa alamun fi'ilin mubaya eh to ana cewa in lam tajaba
eh shi wannan harafi na ko kuma jumla ta fi'ilin mubaya mm to kuma na ga ladin ta hin wannan awayin kamar yanzu nan ya kore da dina mm to ai lamin kahin ya koyi ne in to ai ta yayi
shin an ka sai gaba shi gaba ne da daga ko baya gabani dai in ta zo sannan fi'ilin ya zo daga ba ita za ta fara tahowa kaga yakun shine fi'ilun mudari'un daga yakunu ne ta fahimta ba ta zo bayan fi'ilin ba kamin fi'ilin dama a larabci a larabci in an ce baya shine kamin abu ka gani amma bayan sa da da muke cewa to a larabci wannan gaba ake kiransa kamar da in ka goya mutum a baya me zaka ce na goya shi a baya to in ka kulallan din bayan gaban ya kunta to shi yasa ake cewa in ta zo bayan amma in sai kun ya kunta zo sannan a ce lam to yanzu za a ce ta zo gaban ta eh sannan wasu masu saurare sun ce kun rufe guruf suna bibiyar karatuttukan kuma suna buɗe littattafai amma suna son su yi tambayoyi kuma kun hana musu tambayoyi
bayan shawarar su wurin ko ga wani to yanzu dai kun dai ko waɗanda dai admin ba admin kake ba to waɗanda dai admin sun je sai a bar su a insha Allah wanda ke da tambaya sai ya turo ya an zo karatu sai a bashi amsa Eh. kusan kusan mutum biyar suka yi min korafi cewa su za su yi tambaya akan matsaloli da yawa amma only admin sai dai ka sauke karatu ka gudu eh to musamman shi na abin nan dai a bar su abin na eh illa na- na satin ana iya barin shi only admins amma ya kamata a dinga ba da dama wasu masu tambayoyi su yi tambaya wannan zai fi ko tunda su ba su nan ku kuna da damar ku yi tambaya eh telegram ko wasa
kowane telegram shi ba rai eh suna magana wasu abu amma kowane muna magana a bashi haka إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته